الحمد لله الذي والعافية للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar 23 ga watan jumada al'akhir shekara ta 1445 bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da shida ga watan daya shekara ta 2024 miladiya idan ba manta ba a cikin wannan littafi na alhafi abdulgani al-maqdisi muna na umdatul ahkam muna cikin babu salatul khawf ko kuma za mu tashi babu salatul khawf a cikin kitabus sala za mu tashi hadisi mai lamba ta 152 darasi na 50 a wata nuskar kenan sannan shafi na 33 a wannan masallaci mai albarka na Alhaji Abba Tofa a gidan Margayi Alhaji Bashir Tofa Allah ya ji kansu da gafara za mu tsora darasi na talatin da hudu kamar yadda muka faɗa hamsin da ɗaya arba'in da tara za mu tashi na hamsin kai mun fara bayani a kan salatul khawf inda wato muka yi mukaddima a kai za mu shiga hadisi lokaci yayi to mala yace babu salatul khawf abin da zan tuno mana shine kawai malamai suna cewa kamata yayi ya fara kawo salatul khawf kafin salatul istisqa da kuma salatul kusuf domin ta salatul khawfi ba sallar nafila bace sallah ce ta farilla yanayi ne yake sawa wato ayyuka kuma wannan fahimtar kamar yadda in ban manta ba a cikin wasu sharhohin akwai malaman da suka zo sharhi suka fara gabatar da wannan sannan suka fara suka kawo kusuf da kuma istisqa to malai yace أنا عبد الله بن عمرو بن العاص أنا أنا عبد الله بن عمر بن الخطاب an karbo daga Abdullahi dan Umar dan Saddaq radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda tsakanin dan da uban kale yace sallabina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salatal khawf manzo tsira da aminta Allah tabbata a gare shi yayi mana sallar tsoro fi babu ayyalihi a cikin wani sashi na kwanakinsa fi babu ayyalihi a cikin wani sashi na kwanakinsa sai ce faƙamar sa'ifatun ma'a ga yadda yanayin ya kasance sahu duk da saura kaɗan mu shiga kitabul jana'iz daga wannan babun sai shi za mu ga sahun sallar tsoro ba irin sahun sallar gawa ba ne sahun sallar gawa ana so sahu ya yawa amma na sallar tsoro raba su biyu ake bi yawan mutane sai a raba gida biyu kaga sallar gawa ko mutum goma ne so ake zanto mutum uku uku ɗaya a gaba domin sahun ya zama guda uku za mu ji in muka zo babu amma a wannan gabar ba a buƙatar yawaita sahun saboda fito da tsarin da zai ba da damar a yaƙi abokan gaba to shi ne yake aka samu wata tawaga daga cikin tawagogin na sahaba annabi alaihi salatu wassalam suka tsaya tare da shi wa ta'ifatin bi iza'il adu ɗaya tawagar kuma ya raba su biyu kenan suna tinkarar suna kallon abokan gaba fa sallabil ladina ma'ahu raka'a sai sallah raka'a daya tare da waɗanda suke tare da shi domin kaga sallar tsoron a halin tafiya ne raka'a biyu za a yi domin sab'an wato sallar kasru za a yi wa qadati ta'ifatani wa sallabihim raka'a wato waja al-akharu oke ba nan gurin bane mun tsallake ko fa sallabil ladina ma'ahu raka'a tawagar da suke tare da shi yayi raka'a ɗaya tare da su thumma zahabu sannan sai suka tafi sun yi raka'a ɗaya kawai haka aka gaya ma sai suka tafi waje al'akarun wayancan da suke kallon abokan gaba su ma fa salla bihim raka'a annabi ya karasa ɗaya raka'a tare da su to sai annabi ya ce wa qaumala yace wa qadati ta'ifatani raka'atan raka'a tawagar guda biyu kowace ce kowa ya cika raka'a daya to wajen cikawar ne malamai suka yi bayani ya aka cika ta cewa kowanne sahu daga ciki ya cika sahun farko ko kuma tawagar farko da annabi ya raka'a daya ya taso sai suka cika sallar su ta biyu shi kuma ya ci gaba da sallar sa raka'a ta biyu ya ja doguwar sura tunda annabi yana gani a sallah ta baya bayan sun yi sallama sun je sun canji wa'ancan su ma suka zo suka dora akan wannan raka'a ta biyu da annabi alaihi salatu wassalam yake to da ya kai da ya kai raka'a ta biyu yayi sallama sai suka miƙe suka karo guda ɗaya sannan suka yi sallama wannan salon sallar abin da ya nuna kenan raka tawaga farko sun karasa sallarsu a nan ne aka ce mamu yana iya riga liman sallama amma kun ga ai mamu ba yadda za ko matsala aka samu sai dai ka zauna ku jira ku jira shi har sai ya zo yi sallama sannan a yi gaba ɗaya to sai aka ce a wannan gurin kuma ya halatta mamu su riga liman sallama ita ce sallar tsoro kenan saboda sallah ce da ba a cikin nutsuwa to abubuwan da zamu koya a karkashin wannan hadisin abubuwa ne kamar haka na farko fawaidul hadis fa'idodin hadisin na ɗaya mashru'iyyati salatul khawf inda wuqu'ihi li sababin ma shar'antuwar ayi sallar tsoro yayin da wani dalili ya faru ana cikin firgici to irin wannan sallar ya kamata ayi ayi sallar da ba za a shige wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kafatan bai kamata gaba ɗaya a tattara a tafi kowa ana cikin hargitsi da wasu suna kawo hari ko irin garuruwan katsina yanzu da zamfara ana kawo hari kawai gaba ɗaya saboda kowa yana so ya sallah a shige masallaci alhali an san ana da labarin wasu sun zo gefen gari ba daidai bane kowa ya shiga masallaci sallah kamata ya wasu su ribaɗi wasu kuma su shiga su sallah in ma ba a kai matakin da zai zama kowa ya sallarsa a gida ba da saboda haka wannan shine na biyu ada'u salati ala hadhihi surati alwarida fil hadith ya halatta ayi sallar a irin wannan surar da aka kawo a wannan hadisin dan zamu ji surorin daban-daban mun ji wannan surar na uku jawazul harakati fi salati li maslahatiha ya halatta mutum yayi motsi a sallah dan gyaran sallah shine maganar da ake yi cewa sai ka ga mutum waje saboda tsabar takawa ana ta kiransa awaya yana matse ta shi kuma mai kiran ka ba daina aje ba ai sai kira gashi wata bibo ce ce ta kara ta cika masallacin saboda haka ita matse ta ai zaro ta za ka yi ka kashe ko da akwai wani bin da ka sa ka cicire wannan gyaran da kake yi limasalahati salati ne dan gyaran sallah ne amma barin ta wani ta katsewar wannan aikin da za ka yi za ka ga ya fa wanda za ka yi wato gyara na wajen kashe wayar yawa ya fi shi yawa saboda haka wannan zai zama wasa da sallah ba kawai abin da ake maimaitawa shi ne in tana ƙasa ne malam usaimin ya ce karka tsuguna domin zai zama ka maimaita ruku'i amma an je ƙasa ko in tana ƙasa ana ta kira sai ka janyo ta da kafa a za ka iya danna gefen wani abin da kafarka saboda haka ko kuma idan an riga an tafi ruku'i ka dau abarka in an dago ka daddanna ka cire abin da zaka cire in mutum mantawa yake amma in ba manta yayi ba kamata yayi kafin a shiga sallah kace domin ana so a samu kushu'i a sallah malam Ahmad ibn Abdullahi ibn Ahmad bin Hanbal yana da littafi al-khushu'u fi salah karamar risala ce mai kyau wato da ka ga yadda magabata suke ganawa da ubangijinsu sannan na hudu irsu shari'a ala iqa'il ibadi salati fi miqatiha kun gani shari'a Allah madaukakin sarki ya shar'antawa bayi cewa lallai a sallah akan lokacinta inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta saboda haka dole a yi sallah akan lokacinta ba wani dalili da zai hana mutum yin sallah babu inda ba baya cikin hankalinsa ba kowanne irin dalili in ya zo dan da za a yabe wani sallah to da wanda ya fita yaki ne domin shine bai da nutsuwa amma mara lafiya inda yana jin magana wajibi ne ya sallah inda yana cikin hankalinsa wajibi ne ya sallah ballantana wanda zai tafi wani abu wanda ya shafi kwallo ko biki ko abin da ya kama da wannan kaga ba shi da uzuri saboda haka bin baji aula kenan kuma ita sallah idan mutum ya koma ga Allah ba shi da cikakkiyar sallah domin annabi cewa inna awwala ma yuhasabu bil abdi yawmal qiyamati salah farko abin da za a fara dubawa na bawa ranar alkiyama shine sallah idan mutum bai da sallah to ya shiga uku kamar wanda zai shiga jami'a ne ba masu ba ingilishi saboda haka shi ne in dai sallar ka bata yi ba akwai matsala sannan na biyar akhdul haidati wal hazir min al ada yin taka tsantsan da taukan daukan mataki daga abokan gaba ta min al akhdh bil asbab ta hanyar riko da dalilai sababai wala yunafi tawakkul ala Allah wannan yin wannan baya kore tawakkali mutum ya dau matakin da yake gani shi zai kai shi zuwa ga Allah wannan baya kore tawakkali to shi za a nan kafin wuce hadisin akwai malaman da suke ganin cewa sallar tsoro sallar tsoro tunda annabi ya bar duniya ta riga ta kau kamar abu yusuf babban ɗaliban abu hanifa shi yana ganin sallar tsoro ba wata sallar tsoro daga tunda annabi cewa Allah cewa wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sala wa idza kunta fihim haka aka ce sai annabi na cikin ku za a yi sallar tsoro amma duk jumhur ba su yarda da wannan ra'ayin ba saboda haka kuma maganar jumhur ita ce wato tafi karfi ne ita saboda bayan annabi ya bar duniya sai na ali ya yi salatul khawfi sai na abu huraira ya yi salatul khawfi abu musa al-ash'ari abdullahi bin qais ya yi salatul khawfi saboda haka muna da dalilin da yasa za a yi salatul khawfi saboda haka ayar ba kusufiya bace kamar yadda ake kawo ayar khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ba irin wannan ayar bace saboda haka ba kusufiya bace har yanzu dalilin ya kama za a yi amfani da shi za a ibnu daqiq al-aid a cikin ihkamul ahkam sharhi umdatul ahkam yace hukuncin yana nan dan a wannan zamanin namu yace kuma har duniya ta nade hukuncin yana nan kuma magana sai ita ce ta fi girma cewa aljumhur cewa suke annaha ba su yatu eh wato tana nan a wanzi har kiyama ta tayi hadisi na biyu an yazid bin ruman an karbo daga yazid bin ruman shine abu ruh yazid bin ruman al-asadi al-qurashi al-madani maula ali zubair bararran bawa ne na wato iyalan Zubair bin al-Awwam sannan tabi'i thiqa aka ce tabi'i ne kuma amintacce sannan alaramma ne masani bayan sanin sa da Qur'ani kuma ya san hadisi da yawa domin ya zauna da sahabbai da yawa ya yi karatu a gurin sannan shi ma kuma tabi'ai da yawa sun yi karatu a hannunsa ya bar duniya a shekara ta 130 shi ko Salih bin Khawwat din na gabansa an Salih bin Khawwat bin Jubair shi kuma wannan ana yi masa alkunya da Abu Abdullah al-Ansari shi ma tabi'i ne fika mahaifin nasa kuma sahabiyun jaliyu jalilun cewa wato babban sahabi ne matuka amman sallama a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an karbo hadisin daga waɗanda suke sallah tare da annabi alaihi salatu wasallam zuwa kenan sahabbai a gurin sahabbai ya karbo domin mun faɗi cewa dama wato babban tabi'i ne babban tabi'i shine wanda ya zauna da almajiran annabi alaihi salatu wasallam ya yi sallah wadda ake kira da salata zati riqa sallah ta ma abota tsatsagewa zati riqa din nan sun yi bayani da me ake nufi da wannan wani yaki ne da aka yi shi an danganta shi zuwa ga wannan saboda a nan lokacin ne aka rika saboda wahalar da tabai suka sha kafafuwan suka rika tsagewa ba takalma a kafar suka rika yago yanki suna daurewa a kafar dan Jabir da Abdullahi ko waninsa daga cikin sahabbai yana cewa baya manta a lokacin sai da farcensa saboda tafiyar kafa ga zafin rana ga hanyar ba ta da kyau sai da faratansa biyu suka cire saboda haka shine ana kiran su ma abota tsimmo kara tsimman da suke yanka su daura a kafa saboda kafafuwa na tsagewa shine gato rika din to sahabbai sun shiga wannan yanayi an yi yakin ne da banu sa'alaba da kuma banu gadfan daga can najib waɗanda aka yaki da su yaki ne wanda yake mai wahalar gaske to shine yake salatul khawf an yi wato sun yi sallah a wannan lokacin da ake kiranta salatul khawf ana magana akan cewa gazwatu za ta yi rika yaushe aka yi an yi shi ne bayan kaibar an yi bayan kaibar wannan zantar da ya fi zama daidai domin a kaibar ne za ku iya tunawa annabi alaihi salatu wassalam ya tsine wa yahudu saboda a lokacin saboda firgici da ake ciki suka hana su wato yin sallar la'asar har sai da rana ta faɗi a ga wannan zai fi fitowa fili cewa an yi rasu rika a bayan wannan yakin to shi ne yake cewa anna qa'ibatan saffat ma'ahu to ga nau'i na biyu mun ji wancan nau'i na farko wani wata tawaga daga cikin sahaba annabi alaihi salatu wasalam sun yi sahu tare da annabi alaihi salatu wasalam wa da'ifatun ko wa da'ifatan wijahal adu ɗaya tawaga kuma tana kallon abokan gaba wa salladin ladina ma'ahu raka'a waɗanda suke tare da annabi alaihi salatu wasalam sai annabi ya raka'a ɗaya tare da su ثم ثبت قائما sannan ya tabbata a tsaye ya ci gaba da karatu a can mule an fusi suka cika sallar akan kawukan su wayannan kaga wannan ruwaya ta biyu ta nuna ba karara cewa ga yadda suka cika shi za wasu suka ce waccan ta farko da annabi alaihi salatu wasallam ya raka eh da wato da mutanen nan na farko to tafiya suka suka yi revelation wa'ancan ba tare da sun cika ta biyu ba bayan sun je sun yi da wa'ancan annabi ya yi sallama kaga anan kuka kalla a ta farko duk annabi ya riga su sallama dan mu gane nau'in nan na biyu nau'in farko da annabi ya raba su biyu kashin farko suka bi sallah ya raka a farko da su to tafiya suka suka ci gaba da kula da wannan gurin ba tare da sun gama sallah ba kawai suna tinkarar abokan gaba wayannan kuma suka zo suka yi joinin annabi alaihi salatu wassalam annabi ya raka a ta biyun ya sallama kaga yanzu duk ya riga su sallama to sai kowanne daga cikin su suka cika sallar wancan nau'in na farko haka yake nuna wannan na biyun kuma da annabi alaihi salatu wassalam ya zo ya sallah raka a farko to da ya miƙe a ta biyu sai ya dora da doguwar sura to su wayannan da bayan naka sai suka suka sallama suka sallama kaga anan sun riga annabi sallama yau to shine suka je suka canji wayannan su kuma suka zo to shine abin da malai ya kawo mana anan cewa su wannan wa da'ifatin wijal adu fa salla bil ladina ma'ahu thumma tawata qa'iman wa atammu li anfusihim suka cika da kansu thumma sarafu sannan sai suka tafi sun yi sallama sun riga liman sallama fasafu widal adu suka je suka yi sau suna tinkarar abokan gaba suna kallon waja'at ta'ifatu al-ukhra sai wannan ɗaya tawagar ta zo fa salla bihim raka'atan lati baqiyat yayi salla ya raka'a da ta rage tare da shi tare da su thumma tabata jalisan sannan sai annabi ya tabbata a zaune wa atammu li anfusihim sannan suka cika akan kawukansu ba su sallama ba sun sallama bihim sannan sai annabi ya sallama wannan su ma suka yi kun ji wannan nauyin ya sha ban da wancan domin a wannan tawaga ta biyu tare suka yi sallama da annabi alaihi salatu wasalam tawaga farko sai riga annabi sallama shine bambanci sannan ka kalli yanayin wannan sallar zai iya baka wani hoto na cewa to su abokan gaba a wayannan sallolin guda biyu ina suke kallo kenan alƙibla ba alƙibla ba wannan sallolin guda biyu da ta farko da ta biyu duk yana nuna idan aka zo aka yi rashin sa'a abokan gaba gashi sun zo daga gabas daga kudu ko arewa kaga ba zancen gabas nau'in da zamu shiga na gaba shine zai yi bana bayani akan ga su ga abokan gaba a alƙiblar ku kuma ga shi kun taho ta yamma to wannan shine zai baka wani hoto daban amma wannan idan aka zo kuna da damar ku raba yadda kuke bukata amma dai a yi sallah wannan yan tawaga ta farko su je su sallah su wannan kuma ko da a ce suna alƙibla an suna kudu kai ku sai ku wayannan tawaga ta ta biyu sai su kalli kudu su ba da kariya su kuma wayannan su yi sallah da zarar sun gama su zo su canje su su kuma su zo su hau wa ma kana almu'minuna liyanfiru kafa bai dace da gaba ɗaya a ce kowa sallah zai shiga in ba a yanayi na uku ba to bari mu ji me fiqhul hadith din yake nuna fawaidul hadith na farko makanatu salati fil islam matsayin sallah a musulunci sallah tana da matsayi kwarai da gaske idh lam ya'zar ko lam ya'zari shari'a ahadan bi tarkiha domin Allah bai yi wa kowa kowa uzuri cewa ya bar sallah ba muna ƙara nanatawa shi ta ake neman mai jinya masanin fiƙihu ba mai ƙarfi kawai ba wanda ya san fiƙihu shi za a nemo ya jinya yawwa sannan sai ya ce na biyu hirsu shari'a ala iqamati salati fi waqti al mashru' mun faɗi wannan shi ma a ɗaya hadisin cewa yadda wato shari'a ko ubangiji malaukakin sarki ya kwadaitar da cewa lallai a tsaye da sallah akan lokacinta na uku أن صلاة الخوف تختلف عن صلاة الأمن كيفية وأداء كيفية وأداء sallar tsoro tana bambanta da sallar zaman gida wajen yadda za a yi adadinta kuma da yadda za a yi ta da lokacin da ya kamata a yi duk tana bambanta ta kowane yanayi na hudu jawazul amal fi salati li maslahati a shi ma mun fada a wancan ya halatta a yi aiki dan gyaran sallah na biyar dalilin ala wujubi salatin jama'a wannan shi yake nuna ma sallar jam'i wajibi domin ku ga a yaki ma sai an yi jam'i aga ma cewa sallar jam'i wajibi ce sun ƙara samun dalili mai ƙarfi domin ta haɗuwa da abokan gaba ba yanke ba sai da aka ce a yi jam'i sannan na shida shi ne a sallah an nuna mana kowace tawaga daga ciki ba wanda sai raka a ɗaya ta shiga harkar ta sai da suka ci ko ɗaya raka a sannan suka yi sallama sannan wannan sallar ta nuna mana cewa annal imamu huwa awwalu man yusallimu min as-sala liman shi zai fara sallama a wannan nau'in kenan sannan na takwas akhdhul haidati wal hadir min al-adu yin ta ka tsantsan da shiga kai ta yi daga abokan gaba sannan na tara يا لتا جواز صلاة الخوف بهذه الكيفية الواردة في هذا الحديث يا لتا أي سلة سرود إرم وانا كيفية دا تزوء وانا حديث نقوم جواز مفارقة الإمام لمثل هذا العذر يا لتا أبل لمن متن يبل لمن سبود إرم وانا أجر sannan na sha ɗaya shine husnul tanzimin islam wa adalati kan tsarin musulunci da kuma adalcin musulunci irin yadda musulunci yake da adalci to kaga shi sa imamu abu hanifa shi ya fi ɗaukar ra'ayin farko shi ne ikhtiyarinsa me yasa wai saboda liman a wannan sallar ya riga kowa sallama shi ne ra'ayin imamu abu hanifa bai ɗau sauran ba amma su imamu shafi'ai da imamu ahmad bin hanbal a wani ƙaunin da kuma imamu malik su suna ganin wannan hadisin na biyu amma a wani kaulin daban kuma imamu Ahmad yace duk hadisin da yazo ya tabbata cewa annabi yayi irin sallar kawai kai shi ya hutar da kansa amma dai ikhtiyarin Abu Hanifa hadisin farko saboda dalilin sa saboda liman ya riga kowa sallama amma bai yadda da nabi ba saboda me akwai tawagar da targa liman sallama daga cikin tawagu amma dai alje mafi inganci kowace wannan nau'i aka dauka ya halatta bara ma mu ji nau'i na ƙarfi an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma al-ansari an karbo daga jabir da abdullahi Allah ya kara musu yadda kale yake shahidtu ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam salatal khawfi na halarci sallar tsoro tare da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fasafafna saffaini jabir da abdullahi yace sai muka yi tahu biyu kalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wal aduwu bainana wa bainal qibla abokan gaba suna tsakanin mu da alqibla kun ga wannan shine wanda na faɗa wannan ga ta alqibla su ma kuma suna daga gabas su abokan gaban ba su da iskali amma suka taho ta yamma to dole a rabu biyu wayannan su kalli alqibla wayannan su juya su kalli can in ku a kudu ne ko arewa shi ma dole a canza tsari to a gabas ko ya fi sauki domin a nan za mu je yadda za a yi sallah gaba ɗaya za a yi ta to sai ce fa kabbaran nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi kabbara wa kabbarna jami'an gaba ɗayan mu muka yi kabbara thumma raka'a sannan annabi ya tafi ruku'i wa raka'ana jami'an gaba ɗaya muka yi ruku'i shi ma ba ishali ai domin a ruku'i kuna kan nan gaba dai kuna kallo akwai rukuin da za ku yi idan ku ya zamto musamman irin cikin ra'ayoyin wasu malaman rabin idan ku na ƙasa rabi na kallon gabas saboda haka anan babu iskali to gaba ɗaya aka yi rukui to sai ce sun marafa a rasa min ruku annabi ya ɗago kansa daga rukui wa rafa'ana jami'an gaba ɗaya muka ɗago duka sahu biyu ثم انحدر بالسجود sannan sai annabi ya yunkura ya tafi sujjada shine in hadara bisujud ya yunkura ya tafi sujjada ya tsugunna ya tafi sujjada wa saful ladhi yalihi da sahun da yake bayan sa sahun farko su kadai suka ba annabi alaihi salatu wassalam wa qama saful muakhir fi nahril adui kun gani sahun baya kuma suka tsaya suna kalla abokan gaba su ba su tafi ba su kuma suka tsaya suna an da yi rukuyi da su sun samu raka'a ta cika ai kaga wannan hukuncin Imam Malik ya faɗa cewa wanda ya je aikin haji ko umara aka samu zuhima duk da yanzu da wahala ka samu wannan za ga sau sau ne a a harami aka samu zuhima aka cinkushe ya zanto da liman ya tafi ya sujjada kai baka iya kaiwa kai ba gurin da za ka yi to sai aka ce ya halatta in sun dago kai kai taka ba sai kai a bayan mutane ba in sun dago sai kai taka kai to irin wannan ne kaga bayan an riga an dago annabi alaihi salatu wasalam ya dago daga wa qama saful bakar fi nahril adu sai sahun na baya suka tsaya suna tinkarar abokan gaba falamma qadan nabi sallallahu alaihi wasallam as-sujuda da annabi ya gama sujjada wa qama saful nabi yalihi sahun da suke tare da annabi alaihi salatu wasallam sun farko suka miƙe annabi ya miƙe su ma sun miƙe ina da rasaful mu'akhkharu bi sujud ta wannan na baya su kuma sai suka tafi suka yi ta sujjada ba tare da annabi alaihi salatu wasallam suka ba suka je suka yi ta wa qamu sannan su ba suka miƙe ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم wane mutum sannan sai wannan sahun na baya sai suka dawo gaba sannan sahun da suke kusa da annabi alaihi salatu wasalam na farko su kuma suka koma baya sun maraka annabi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi alaihi salatu wasalam ya yi ruku'i ya ƙara yin ruku'i wa raka'ana jami'an gaba ɗaya muka yi ruku'i ثم رفع راسه من الركوع sannan sai ya dago kansa daga ruku'i wa rafa'na jami'an gaba ɗaya muka dago thumma hadara bis sujudi sannan annabi ya tafi sujjada wa sabu alladhi yalihi da tahun nan nada wanda su ne da a baya yanzu kuma su ne a gaba su ba suka ba annabi alaihi salatu wassalam an gane ko saboda haka sun marafa razahu min ruku'i rafa na jami'an sun man hadara bis sujud wa safu alladhi yalihi da kuma sahun da yake bin sa alladhi kana mu'akharan fi rak'ati al-ula wanda sune da a baya a rak'at farko fa qama saful mu'akhkhar fi nuhuril aduwi kawunan na baya suka bi tsaya tak kamar yadda na farko suka yi suna tinkarar suna kallon abokan gaba falamma qadan nabi sallallahu alaihi wa sallam sujuda yayin da annabi ya gama sujjadarsa wa saful ladhi yalihi da sahun nan da suke tare da shi ina da saful mu'akhkhar wannan sahun na baya su ma sai suka yi qurabi sujudi dan yin sujjada fatajadu suka yi sujjadar su thumma sallama sallallahu alaihi wa sallam sannan sai annabi ya yi sallama wa sallamna jami'an aka yi sallama gaba daya me hikima wani zai tambaya me hikimar su wayannan sahun to ai sallah a karasa ta haka ma cewa me yasa na bayan nan sai sun ƙara dawowa gaba su ma domin sahun gaba yana da falala ta musamman kuma ballantana a bayan annabi alaihi salatu wassalam shi sa abdullahi dan umar yace sujjada ɗaya da muka yi ya ga wani tabi sujjada ɗaya da muka yi bayan annabi alaihi salatu wassalam ta fi ibadar ka gaba ɗaya gaskiya ne kuma sallah bayan annabi alaihi salatu wassalam ta fi ibadar duk wanda bai yi sallah bayan annabi ba don falala ce babba sahabi ya zo ya ce ya zo ya ce ma wato ya yi sallah an yi sallah tare da ni tare da ni ina bayan annabi alaihi sallam wannan ba karamar falala ba ce falala ce babba to shi ne yake cewa kana jabiru to kaga wannan sanan salo ne da shi ba shi da iskali kawai canji akai yadda kuka samu sabon farko mu ma bari mu samu yadda kuka ba annabi sujjada sujjadan nan guda biyu mu ma bari mu samu kowa an bai kuma mun ji ɗaya daga cikin dalilai Abdullahi dan Umar ya faɗa domin bin annabi sallah ba daidai yake da bin kowanne irin limami ba yawa kana jabiru jabiru da Abdullahi yace kama yasnahu harasukum haula'i bi umara'ikum kamar yadda wato masu gadin ku suke yi da shugabanninku a yanzu wanda yana ɗaya daga cikin dalilan da wasu malamai suka kawo akan cewa idan ana halin firgici da tsoro ba laifi bane malamai ma kamar da wasu malaman suke kana karatu ai gadin ka amma halin zaman lafiya baka ruhi ne kawai wani yazo ana karatu ya tsaya tak a bayan mutum in dai ana zaune lafiya lau makaruhi ne amma ana halin firgici to wajibi ne a bada kariya kamar irin halayen da aka shiga a baya to wannan shine to sai malai yace wa zakarahu muslim bi tamamihi imam muslim ya kawo hadisin cikakken sa wa zakara al-bukhari tarafan minhu imam al-bukhari kuma ya kawo wani bangare wa annahu sallallahu salatul khawfi ma annabi sallallahu alaihi wasallam bil ghazwati tabi'a ghazwatu zati riqa' cewa annabi alaihi salatu wasalam yayi sallar tsoro ne a yakin sa na bakwai yakin da ake kiran sa gazwatu zati riqa wato yakin ma abota tsimma ma abu wanda ya karanta sira sosai zai ga an kawo labarin yadda abin ya faru to shine kamar magana da muka yi a baya cewa shi malam ya yi wahali wahaminsa na farko cewa imamul bukari bai fitar da wani abu daga cikin wannan hadisin ba imam muslim shi ya tafarruji da hadisin wannan shi ne dama dan adamtaka amma kullu mri'in fihi ma yurma bihi li kulli jawadin khabwa eh dan adam kada yake riska goma ba yayi ba mu sharadi a farko cewa zai kawo hadisan bukari da muslim amma wannan hadisin kaje cikin akwai littafi yana nan mufradatu muslim mujalladi biyu ne kaga imam muslim duk hadisin da ka gani a ciki to insha Allah kun kowa bukari ba baya bukari mujalladi biyu ne saboda haka kuma wannan hadisin yana cikin muslim yana cikin wannan mufradat saboda haka imam bukari bai fitar da shi ba imam muslim ya fitar da shi ya fitar da shi ta hanyar Abdul Malik ibn Abi Sulaiman daga Ada daga Jabir Imam al-Bukhari bai fitar ta hanyar Abdul Malik bai fitar da kowane irin hadisi ta hanyar Abdul Malik ba yawa shi Imam al-Bukhari yana da ruwaya amma ta hanyar Yahya ibn Abi Kathir daga Abi Salama daga Jabir dan Abdullahi yana da wannan ruwaya amma wannan kwabo da kwabo bai da ita wani na biyu da suke faɗa da yace fil gazwati sabi'a gazwatu za ta rika to shi kuma gazwatu za ta rika ba shi ne yaki na bakwai ba eh to shi ma wannan sun ce akwai wato kuskure a wannan gabar domin abin da ake so a faɗa shine gazwatu za ta rika kamar da muka faɗa ya faru ne bayan wato a shekara ta bakwai kai kuma kaibar a shekara ta nawa aka yi shekara ta bakwai cewa ya gazuwatu za ta rika cewa fil gazuwatu sabi'a cewa kuma a shekara ta bakwai aka yi gazuwatu za ta rika yace wahami ne domin a shekara ta bakwai yakin kaibar aka kuma dalili na biyu na faɗa cewa wannan yakin ne ya zanto saboda ba a saukar da yadda za a yi sallar tsoro ba annabi alaihi salatu wassalam har kafirai suka hana su yin sallah sai dab da za a yi magaruba sai da rana ta faɗi har Allah annabi yake Allah ya tsine wa yahudi sun hana mu yin sallah a lokacin ta saboda haka wannan ma dalili ne wannan shi yake nuna ma wato yadda malamai suke bin diddigi wajen gano kowace irin magana ka faɗa sai an bi diddigin ta fikihul hadith na farko mashru'iyyatu salatil khawfi bi sifatil mazkura an shar'anta ai sallar tsoro ta wannan sifar wanda take wanda aka ambata idan kana al'adu fil qibla idan abokin gawar yana kallon al-qibla ga yadda za a yi sallar na biyu wujubul muhafazati ala salati fi waqtiha wajibi ne a kiyaye sallah akan lokacinta wajibi ne in wani abu daban na duniya ya tare ka ya ana kan yin sallah har lokacin da ya wuce ka tare da me zaka ga yawa Allah ba wani dalili da kake da shi kaga matafi yana cikin abun hawa yana cikin wato mota yana tafiya an ki tsayawa a lokacin aka ce sallah ko ba ruwa eh sallah ta haka wanda yake halin tsoro shi ma haka yana yaki ana kai ma harbi wannan ba ana magana ne akan yaki da yarin tabe ba ma idan yaki yarin tabe to kowa zai sallata ne ba tare da an tsaya ba kawai ana cikin yi ana ta zubar da wasu amma kun ga cewa lokacin sallah yayi a lokacin za ka kabbata sallah ka sa niyya kana kai duka kuma kana sallah to kaga tunda Allah madaukakin sarki bai kyale mayaki ba to babu yadda za a kyale dan zuwa dina ko wani taro haka ko wani abu da ya kama da wannan saboda haka wannan shine sannan na uku nan wujubul muhafazati ala salati fi waqtiha na uku wujubul ittikhadil hadir min al aada wajibi ne ai takatsantsan a kiyaye ai wato takatsantsan da abokan gaba ta kowace irin hanya li'annahum yatarabbasuna bil muslimina dawa'ir domin kullun kafiri so yake ga ka fada masifa yana ma dakon musibu ne ko da yana nuna ma soyayya a fili idan musiba ta same ka murna yi Allah da ya halitta shi shi ya faɗa yawa fa idza bale yace fa idza tawakkanu min riqabihim la yarqubuna fihim illa wala zumma zimma domin kafirin ya samu dama ko da yaushe baya sako sako wajen jefa ma wato jefa ma guba na hudu جواب تخلف المأموم عن الإمام في صلاة الخوف للمصلحة يا لتا واتو مامو يجرى الإمام دان واتو كوكما مامو يمي وون مامو باي هكا كما يجرى دان وات مصلحة نا هدو بيركي جواز الحركة من غير جنس الصلاة لمصلحة الصلاة يا لتا أي موتي motsin kuma ba na sallah ba don gyaran sallah kamar wannan ai kaga motsin da ake ya mai yawa domin ga takobi a hannunsu ga kibiya a hannunsu ga abo wato kayan yaki a hannunsu kuma mutum yayi tafiya doguwa ma domin watakila lokacin da za a za a yi canjin guri watakila ba ma a gabas ɗin suke ba suna yamma ko kudu sai kun je gurinsu taku sama da ɗari sannan ku je ku canje su kuma su dawo kuma duk a cikin sallah to shine yake ya halatta ayi wannan aikin mai yawa fa inna ru'yat al-adu li hadha at-tanzim wa izatihi yaqadat al-muslimina wa yadkhulu ar-ru'b fi qulubihim domin tsayawar da kafirai musulmi za su suna kallon kafirai yana jefa tsoro a zukatan kafirai kawai su tsaya suna kallon su domin Allah madaukakin sarki asali yana ba musulmi kwarjini in dai musulmi ne kai na kirki ba musulmin wato lokaci bayan lokaci bane ka san wani wai yana so lalle ya nuna ana shi mutumin kirki ne amma lokacin kirki ne duk sauran lokacin shi dan duniya ne kawai zai ta zuwa su bashi kuɗi ya cinye a bashi ajiya ya wuce kan a yi ta abubuwa ya nemi matansu a bayan kirsimeti ya zo sai ya ce shi ya zo ya ce nuna musu shi mutumin kirki ne sai an yi magana sai ya ce in bai wai in bai musu azi kirsimeti ba ba za su gane shi mutumin kirki da matan sun san dan iska ne kai domin ya baka kuɗi ka cinye idan kuwa mutumin kirki ne sai a iya kirsimeti an ne zai gane kai mutumin kirki ba ne domin kuna zaune shekara da shekaru a gurin aiki ya san ya kake mu'amala ya san ya duk abubuwan da ake nake gantaka babu kai ya sani ba iya ƙarshen shekara zai gane kai mutumin kirki ba ne ba iya wannan ba ne kawai ba sai kai wa Allah ƙarya da manzon san kana so su baka abinci ka ci ba sai kai wa Allah da manzo ƙarya ba ka karba ka ci eh amma yi wa Allah da manzo ƙarya wannan shine illar kawai ka zama mutumin kirki ko da yaushe mutane nawa ne da yawa Safwan bin Umayya saboda nagarta annabi ce ta sa ya shiga musulunci nagarta annabi ce saboda haka ko da yaushe wannan ake bukata wai wani wata wata almiya wato baturiya ce ma ta kawo waɗanta ta ce da Allah ya tana so ya musulunta abin da take kenan ina so wannan dan na yayin musulunta sai limamin a tsakanin ko America ko Ingila sai limamin yace da ita yace me yasa kike so yayin musulunta sai ba za ki musulunta ba bayan ke ga kin kufa tace a shi take so yayin musulunta saboda tana so ya koyi ɗabi'u irin na musulmi tace ta ga musulmi yana da wasu ɗabi'u su idan iyayensu suka tsufa kula suke da su saboda haka idan wannan ya dauki ɗabi'un musulmi idan na gama tsuba ba zai kai ni gidan raino ba kula zai da ni kake shi ne fikihunta eh ka sani shi ne fikihunta cewa idan har ta tsuba to zai kwashe ta kai ta gidan gidan gidan da ake kai domin suna da wannan ɗabi'ar to kaga wannan shine ta gani a aikace cewa musulmi suna kula da ni irin wannan ɗabi'un su ne suke janyowa a shiga musulunci to wannan shine to sai ya ce um, sannan na hudu na biyar kai jawazul harakati mun biya wannan na shi da wujubi ilhadil aduwi wajibi ne a kaiwa abokan gaba a furgita su fa inna ru'yat al-adu li hadha at-tanzim wa ihsasihi domin ganin abokan gaba su ga musulmi a irin wannan tsarin to yana furgita su Sheikh Usaini yana cewa in ka tattara hadisan nan guda uku abin da za su nuna ma yana nuna ma cewa an kawo ma nau'o'i na sallar tsoro guda uku sai ce isnani fi ma idza kana al'adu fi ghairi al-qibla guda biyu ko fi ghairi jihati al-qibla guda biyu yana nuna ma idan abokan gaba ba al-qibla suke kallo ba wanda na faɗa ni ma a farko wannan usalis fi ma idza kana al'adu fi jihati al-qibla nau'i na uku kuma idan ya zamto abokan gaba suna kallon al-qibla sai yake wa bakiyat anwa'un ukhra nau'o'in daban kuma wanda suka rage wa kullu ma saha anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu fa huwa mashru yace ba iya wayannan nau'o'in uku ba duk wani nau'i da kaji an ce ma annabi alaihi salatu wasallam ya aikata domin in ka duba sauran hadisai ko kutubul hadis zaka ga akwai wasu nau'o'in an kara akwai ruwaya da ta nuna amma ya raka'a hudun me wanda yake nunawa an yi bi da wayannan an zo an yi bi da wayannan me yake nunawa cewa gurin da aka yi sallar ba a gurin tafiya bane amma akwai firgi ko da cikin garin ku ne inda firgici to za a yi sallar salatul kawfi sai ba za a yi ta kasur ba yawa ba za a yi ta kasur ba to shine yace sannan fa idza shaddal khawfu fattaqullaha mastata'tu idan tsoro yayi tsoro to ku kiyaye Allah iya iyawar ku kawai anan ba zancen sau kowa ya je abin da zai kowa ya ba Allah dan anan kowa wani zai riga wani gamawa na'am Imamu Sanani yana da wata fa'ida muhimmiya da ya kamata mu ji ta da yake cewa wannan maganar cewa idan sahal hadithu fa huwa madhhabi yace to ya inganta daga Imam Shafi shi ma ya faɗi wannan kaga shi ma ko da an ce Imam Shafi yana da ra'ayin cewa hadisi na biyu ya fi dogara da shi to amma ya faɗi wata magana cewa hadisi ya inganta shine mazhabarsa abin nufi shine da hadisin da ya inganta annabi yayi wani nau'i na sallah to ra'ayin Imam Shafi ne shi ma Abu Hanifa ya ce idan sa al hadithu fa huwa madhhabi shi ma ko da ya zaba hadisin farkon nan sauran hadisan ma shi ma nasa ne domin ya faɗi wannan kalmar haka Abu Hanifa haka Imam Malik duk sun faɗa sai yace haza ma'lumun annahu lisanu hali kulli mu'min cewa wannan kuma abu ne sananne na cewa halin kowanne mumini ne fa innahu idza sa'a ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shay'un cewa idan wani abu ya inganta daga annabi alaihi salatu wasalam to lallai shi ya kamata a aikata ko da wani ra'ayi ya zo ma ata kuma rasulu fa khuduhu wa ma nahakum anhu fantahu to shine na bakwai yace husnul qiyadati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tadbirul du'i shine kyawu kan koyi da annabi alaihi salatu wasalam shine qiyada eh kyau wajen koyi da annabi alaihi salatu wasalam wa tadbirul du'i da kuma yadda ake sarrafa runduna na takwas adalatul islami wa insafi bainal ibad fi kulli al-umur adalcin musulunci adalcin musulunci tsakanin bayi a cikin kowane irin al'amari na karshe shine fadlul hirasa fi sabilillah falalar gadi shi za mu kace wanda ya shiga aikin hizba to kyautata niyyarsa domin aiki ne na riba'i ribadi kuma yana da falala a musulunci ga babubbuka nan ga hadisai na ariyadu salihin malam ya kakkawo akan ribadi wal murabadati ala sugur ka gani guraren da ake jin tsoro shine asali da sarakunan musulunci ya zaku gadi shine in ka je ka bi tarihin ganuwa saboda duk dan fodiyo suka gada shekul islam dan fodiyo shi kuma dan fodiyo wato sarauta yake ta musulunci duk sarakunan nan da kake ji da gani saboda haka tsari ne na musulunci shi za da tura suka zo suka yi kokarin yadda za su lalata al'amarin saboda sun san tsari aka dauko da salo irin na addinin musulunci to wannan shine abin da malai ya kawo a karshen wannan babu babin da zamu shiga sati mai zuwa shine kitabul jana'i gidan kowa da akwai ko ka shirya ko baka shirya ba za ka saboda haka kaga min baje aula mu shirya ma kenan domin cewa ya tare dai kuke ko ina ne ko kana tafa ko a zaune ba ta jin kunyar suwa ne da tana da makangari ne da lamaru bai mace ba dubi dai fir'auna wai shi mai dagawa ba kamar shi har cikin ruwa ne ta biki bai haye ba ta makurin shi bai kai ga abin da ya nufi ba ta taho ta dauki sarki mai hawa da dubun dawaki ga dubun matsara a daki inda ma ta fi ƙara auki ba ta babban ko mara kwabo ba aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burijin musayyada a wannan baiwa Allah da ta rasu malama Amina mata alai sani ta kwana biyun nan ai kun ga an faɗi cewa da safe ta ta tashi mai gidan ta koma ta kwanta kuma Allah ya karɓi ran walan yu akan jir ta dora girki ma walan yu akhira Allah nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun to saboda haka fagauniya kawai muke yi kana ta abin ka baka san cewa shi mala'ikan mutuwa kawai kallon ta yake ba kawai kallon ta yake saboda haka wannan shine min baji aula kowa ya shirya wa mutuwa kuma shirin da za a yi wa mutuwa shine wato shiri ne na gaske ba wai shiri da baki ba domin ka gama shirin ka shine ba wai yake cewa kana taka Allah ya tasa kuma tasa ita ce daidai saboda haka lallai ya kamata mu nutsu mu sani cewa akwai wani abu da yake jiran akwai tambaya an nuna min lokaci yayi akwai tambaya amma na ga doguwa okay wanda yake wankan tsarki bayan sallama wanda yake wankan tsarki kuma yayi alwala amma bai gama wanke jikinsa ba sai alwalarsa ta kare shin alwalar zai sake ko sai ya sako wankan daga farko ba abin da ya taba wanka wankan to shi wanka ne yake karya shi ba abin da ya taba ma wanka alwalar ka ce kawai ka zo kana wanke kafa kai hutu to ka rusa alwala sai a ci gaba da wanka wanka yana nan ka gaba sai ka yi alwalarka yawwa wannan shine kawai sannan sai tambaya ta biyu hukuncin wasu matan da suke kin fara ruwa a kan a wajen wanka musamman da sanyi ko in an yi kitso za ka gani wai saboda kanki yana menene ana samun wannan matsalolin da yawa cewa wai kai yana wari yake eh cewa shi kai tsami yake yi bayan an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana fara ruwa har sai fatar kansa ta koshi hatta ya ruyi basharata huwa eh rashin yin haka saba wa Allah ne saboda haka saba wa Allah ne duk wanda wanka ya kama ta na na in ba na al'ada bane na yau da gobe wajibi ne ta zuba ruwa a kanta domin annabi alaihi salatu wasallam hadisin cewa ya hatta id annahu zanna qad arwa basharatahu har sai ya tabbatar da cewa fatar kansa ta jiƙe da ruwa za ka gan annabi ya zo wankan ma dan ruwa ya ratsa cikin kan nasa sai ya fara taɓo ruwa ya tattaɓa cikin gashinsa kuma mu matan mu ma da gashinsu bai kai na mazan daɗin ba ma saboda haka su ma suna jiƙawa ballanta na ku saboda haka sahabbai suna jiƙa kawukansu kuma gashin sahabi ɗaya ya haɗa kawukanku guda uku wallahi to shi ma yana jikawa saboda haka kuma ba akwai diraya da ake samu a sa kan ya buce ba sai a busar da kai ba daidai bane idan ba a wanke kai a wankan tsarki ba ko wankan al'ada ko wankan wato janaba ko ba wanda irin wanka ne inda ya shafi wanka na shari'a inda ba a wanke kai ba wanka ne ba wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye wa alaikum salam na'am اي نعم نعم akwai bindin ga bindin za a yayin ta'ami ai shi ne kaga abin da tambayar ka tambaya ce mai kyau saboda kai tsohon hannu ne wato maganar da yake cewa zamanin annabawa kwari da baka ake amfani da su da takobi da sauransu amma yanzu an zo zamanin da bom za a yi amfani da shi da bom da bindiga yake za a iya yin salatul kausi din shi ne sa ake so ka samu malamin da zai jaku ko limamin da zai jaku ya zame mai basira shi zai zo da salon da ake ciki ai ba zai zo yanzu da bom mutane sun zo a gaban ku kun taho ku da kwari da baka sun taho da bom da bindigogi ya ce wai irin wannan sallar za a yi ba ai ne wannan bai da fikihu shi zai ba da salon da yanzu kuma to tunda wato yaki ya canja salo ma zai canja yawa tunda shi ne komanda shi zai ba da ai ba a san wanda zai ja ku yakin ya zanto jahili wanda bai da fikihu ba zuwa zai tsaya ya ce ai wallahi sahu za a yi kowa sai ya shiga ba haka bane salon zai kalla ya ce in ya ga dama zai ce to kowa zai kuya a gidansa ne kawai ba ma za a fito a single combat ba tsakaninsu da abokan gaba za a yi ba wannan fikihun za a kalla saboda haka yanayin da suka zo da shi da yanayin za a kalle su ba shi yake nuna kuma sai ni ta zama a ce wai sahu biyu za a zamanin annabi sahu ku tsaya a sahu biyu gaba ɗaya su karar da ku yawwa ba ya shi yake nuna haka ba wallahu alam amma suka zo da kwari da baka da wancan ko ba komai to sai a yi wannan wallahu alam saboda ne kuma ana cikin wannan yanayi kowace sallah ma kowace sallah ai ba iya sallar wato azhar la'azar kowace sallah eh shine ai abin da yake za a iya yin sallar juma'a a wannan yanayi za a yi mana to ana cikin halin tsoro ma zai fito wata sallar juma'a an fito sallah amma wannan abin ya faru to wannan sallan za a yi ba zancen wa zai tsaya hudu ba kuma ai sallah kawai za a yi ta tsoro wanda an gaya ma daga ƙarshe in ta kama ma kowa za a ce ya je ya laɓe a wani gurin ko kuma a yi ta ana tafe ballantana kuma a ce ana tsaye a wallahu alam amin ya Allah shi sa aminci kamar yadda nake biya wasu hadisi ne jiya cewa hadisin Ubaidillah ibn Nisan da annabi yake cewa man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa inda hu da'amu yawmi wa ka'annama hizat lahu dunya haka annabi ya faɗa hadisin Bukhari ne adabul mufrad cewa duk wanda ya waye gari yana mai aminci a cikin gidansa nace ba mai gane wannan hadisin sai yan zamfara da katsina da yan maiduguri da yan irin wannan garuruwan da aka yi tashi hankali wanda mutum yake gudun hijira dan Kano ba zai gane wannan ba domin ko bom da aka sa a masallacin Juma'a ai ba gudun hijira aka yi ba ba wanda ya gudun hijira amma wayannan mutanen ka je kaga mutum biloniya ya dawo nan ya zama almajiri yanzu bai da komai to su za su fi gane hadisin annabi yace wanda ya waye gari yana mai lafiya a jikinsa mai aminci a cikin gidansa zai shiga gida ya kwanta a gidanka sai yace kuma mu'afin fi jasadihi yana da lafiyar jiki shi kuma wannan ba kowa zai gane ba sai ne zuwa asibiti karatun mu na laraba na tana mana wannan hadisin me zuwa asibiti wanda ka je da lawa orthopedic ka ga wani kafarsa a rataye wata bakwai kai kuma ta saga tana har idan santa kake zuwa lafiyar kalau an fahimta da ko wani ma bal ya tafi yayi awa biyu yana buga ta da kafarsa lafiyar kalau mu'aban bi da sadi ka je ka ga masu dialysis wani sau biyu ake masa a sati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda ka san harkar dialysis bayin tayin ne kawai bayin tayin ne saboda haka je ka gani kai nawa ka ba Allah ya kyale ba kodarka kuma ga masu ciwon zuciya ka je ka gani na ga jaririya da ciwon zuciya saboda haka duk wayannan kai nawa ka bawa Allah ka tashi kawai korafi kake ba ka da kuɗi amma lafiyar kalau akwai wanda yana nan a kwance so yake Allah madaukakin sarki ya kwace kuɗin duka ya ba shi lafiya Allah to shine annabi alaihi salatu wasallam yace bayan lafiya inda huda amu yaumi sannan kawaye gari kana da abincin ranar ba na wata ba na iya ranar kawai sai annabi yace duk wanda ya samu wannan hukun fa ka annama hizat lahu dunya to kamar an tattara mar duniya ne da abin da yake cikin ta an bashi kyauta na'am na'am an tsaga ta inna lillahi wa inna ita ake cirowa eh Allahu ai ai Allah da kake ganin sa it's more than wonderful fa'alu lima yuridi shi za ai wani da yazo shi ya samu matsalar koda kanin sa an yi da shi zai bada kodar sai da aka zo an gama komai sai ya fasa sai kanin nasa ba da karshe wani abokin abokin mu ne sai babarsa mahaifiyarsa tace ita ta bayar uwa aba uwa da kake ganin ta kanje ce saboda tace ita ta bayar shi ne yake ga abokin ne yace na rantse da Allah idan ka ga yankan da aka yi wa mahaifiyata a kasan cikin ta yace yadda ka san rago da aka fiɗi yace in na nuna ma da tsorata za ka yi haka yace yace dalilin ita duka yankan har mutum za a yi fa saboda sai an zai karkashin kowanne bangare ake so sai an je karkashin wannan hakarkarin naka za a je gurin da take kai nawa ka bawa Allah kullum maganar da nake kenan nawa ka bawa Allah ya baka wallahi ya kamata mu ji tsoron Allah shi sa wannan mutuwar da muke magana a yi mata tanadi kuma tanadi ba da baki ake yi ba akwai abubuwan da za ka yi a aikace domin muna yawan faɗa ku yi hakuri idan mutum Allah ya baki dukiya ko to ya baka ne ka shiga aljanna da ita mukulli ne kuma lahira neman ta zaka yi ƴaƴan yanzu ba kowa ne yake nema wa iyaye lahira ba kai zaka nema da kanka duk wani aiki da ka sani cewa na lahira ne to yi kokari kai ba ka san wanne Allah zai karba ba kuma kai tsabtacce ka kai nariya kai ka sa a Facebook mu muka yi kaza kar ka soma kar ka yi wanda zaka boye wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminahu kai kai dan Allah inna ma nudiyamukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan irin wayannan ayyukan kai kai in ka mutu sai Allah ya bayyana sai sun fito wallahi sannan kuma Allah ya karba domin dan shi kai la sannan idan Allah madaukakin sarki ya baka shekara 60 kana da biliyan daya baka gina lahira ka ba yaushe zaka gina ta sai yaushe ka fa daina jin daɗin abinci yanzu sittin ɗin ranke da ne sai an zuba gishiri sosai ko sukari sai gishiri ya ji ko sukari bari in kyale ku sai na shigo babu mutuwa zan ɗora bari tsaya a nan yawwa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda amma kuma ranka ya daɗe kan kuma ka daina zuwa yawwa eh zan dan saurara kadan kadan zan yi eh abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa da tsofinsa maɗaukaka iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara idan ta mu tazo Allah ka sa mu cika da kyau da imani waɗanda suka yi aure a waɗannan lokuta Allah maɗaukakin sarki ka ba su ikon kulawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa ƙasar mu da jihar mu Allah ka zaunar da su lafiya Allah ka amintar da mu kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye mana اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين